sai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهديه إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت كلامي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام
a yau litinin 21 ga watan ramadan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1442 wanda ya daidai da uku ko uku ga watan mai a shekara ta 2021 miliyaniya a ci gaba da darasin da muke yi gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam idan ba manta ba jiya mun tuna da ranar da aka yi fatihu makka wato ranar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka wato ranar 20 ga watan ramadan a lokacin da waɗansu darussa wanda waɗannan darussa ɗin jiya a mun amfana da su daga fannun da mazan Allah ya yi wa makka amma har da haka akwai wani darasi muhimmi wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a shigarsa makka wanda ya kamata a ce kowane musulmin duniya ya sa irin wannan darasin a gabansa. wato ya sa shi dasba a a ainihi ko kuma a kusa shi dasba a ainihi saboda wannan darasin ko shi ne yafiya yafiya da afuwa da rangwami da maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda yake da maza Allah sallallahu alaihi yake da matsala da shi sai da maza Allah ya nuna babu wani abu tsakaninsa da wannan mutum su haibu am yana daga cikin mutanen da da suke amfani da harshensu a wajen suka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka taba kama shi yana daga cikin fuskurorin yaki da aka kama a badar da aka kama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bada bansa ka san shi da ba ra'ayin sai da Umar a badar ba bansa bane yake so a karba ka san cewa yake a tara su a cikin a cikin rami a kewaye su da kaya a wurin guda kawai abin da ya sai a yi kenan shi kuma abu bakar ya ce a rinka dubansa za ta taimaka mana a kan wani abu ya ce to shine shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe ne kan dubansa wanda har Allah ko ya ce a bakalin da gida ake kula da wasu asaba ta risu da ta ridu da abu duniya wallahi yurid al akhirah wanda aka masa Allah ya rabuta to a nan wajen akwai suhail ibn am wannan suhail ibn am din nan lokacin da aka kama saboda yawan zamba da maganganu da yake kausasa da yake yi da a wajen bazan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya sa ya rika maganganu ya ya wato yana yin abubuwa kausasan maganganu da yake faɗa a lokacin kafin musulunci kafin ya musulunta sai aka kama shi a musulunci yaƙi na bada aka biya kansa aka kalle shi da an karɓe shi kafin a karɓe shi sun da kuma cewa ya rasu banza wannan mutumin a sa abu a yanke a can da nasa wannan ƙasar da yake yawan zagin da suke shi a sa buka ko wani abu a yanke shi a dasa shi ba za a ce a a kai haƙuri ba ka sani wata kila wannan ƙarshen nasa wata rana kuma daga ya yi amfani a wajen kuma kariya ga musulunci kaga ba za ya hango mustaqbal ɗinsa sa'an da sa'in ta'am lokacin da aka zo sulhu hudaybiya an zo ana ta magana akan cewa ya kamata a yi kaza ya kamata abu ya rikirkice sai ya zama wanda mutanen wurin shawa suka turo shi ne sai zama su haihu da abu ne wanda ba za a yana gani shi ce to saboda abu al'amarin ku zai sauki wanda ga lokacin kaga aka samu yarjejeniya dan ma bai musulunta ba amma a fatu wanda sai ga shi ya musulunta a fatu kuma yana tashi sai ya ce ya ce musu wallahi sai na yi amfani da hikimata da harshe na a wajen suka da kafici da kuma barza musulunci da ɗan muhammadu sai mu zanda warwarar da guduwa kanu wajen da nake gama to kana sai da shi ya mutu musulunta a mutum wata wani a wai gurwa an kama shi ne saboda lokacin da aka yi aka yi aka yi yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaka bada kamawa an kaka shi kashewa sai Safwan bin Umayya ya ce masa kai abin da nake so kai bai kuwa ga takobi ya na sa shi a cikin kwaitin ya dade a ciki zan ba ka shi ka boye a kashin gidanka ka kama hanya ka tafi sai ka je wajen manzon Allah ka kashe shi ya san dole ga hukumar yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hango shi ta Abu Wahab cewa da ne zan ce wai ki zama da gani ce a na zo ne kan magana sunan yaki mu da kuka kama shi da zo mu ga yadda za a yi yarjejeniya mu biya kudin fansa tun da an riga an tabo da su mu ga yadda za a yi ce karanci da Allah babu abin da ya kawo ka sai wannan ce a abin da ya kawo sai wannan sai ce to ina mijin din da kuka yi da kai da safar da ubayya a waje kaza har yake ce maka wannan takobin da kuka sa a cikin guba ka sa shi a ƙarƙashin tubafinka kuma yana a ƙarƙashin tubafinka yanzu a kan ku zama mai kun tsaron gilla a kashe idan an kashe ni cikin abin da za a yi maka abu ɗaya ne in ka samu ka kuta shi ne da in kuma sun kashe ka ya ce zai ɗauki nauyin ƴaƴanka da matanka da dukkanin danginka da kake ɗauke da su kuma idan kuma ka dawo lafiya ba tare da ayyukan da wannan kaga ba abu ne mai wanda yake mawuyaci a ce ya zo ne a cikin masallaci ya sari manzon Allah ya juya ya mutu ko ma ban kawo ya asibi da bin Allah sana nan ba ba zai iya aha ba zai iya ba ku dana yayin abu ne ku dana yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana din sai sai ya yake da shi sai shi ya fitar da takobin nasa sai sai manzon Allah ce ku dana ne sai ce ni ne ya rasu da sai mai ne ke faruwa sai ba komai sai za ga wai taɓa ya sa hannun sa kirjinsa yana sa hannun sa kirjinsa Allah ka tsere da shi ne shan rijiya yace to wallahi Muhammad sanda ya zo wajen nan ba wanda yake ki wato sanda ya zo wajen nan ba wanda yake ki yace kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu na ji ba wanda yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ce za ka yi kanka ka kawo wajen magana da shashe kana magana eh sanda ya zo wajen yace ba wanda yake ki kamar manzon Allah yace amma yanzu a duniya ba wanda yake so kamar kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace kan shi ba wanda ya sani akwai ba wanda ya biyo shi ita sai zama na harshen wuta yana dukan fuskarsa ya ƙara zuwa kusa da bazara sai ta jin feshin wuta yana kama fuskarsa haka yana ba to ya ce masa yanzu ka ran sai ba abin da ya dawo ba sai wanda ya ce ne ya ce bai dawo da alƙawari ya buge shi ya ce in da in ka koma zai wadatar da kai har ƙarshen rayuwarka ya ce an yi haka ko ba a yi haka ba yanzu yadda yadda da ita an yi wannan maganar amma fa daga nisa shi kawai muka yi ya ce sai kuma Allah wanda yake mahalicinku mahalicina wanda shi ne ya aiko ni ita yanzu har yanzu kuna ganin abin da kuke so din nan kuke bauta yana ta ba ku matsala yana ta ba ku matsala abin da nake so ni kuma yana nake bauta yana ta ba ni nasara yana ta ba nasara har yanzu gaskiya ta ba ta zo gare ku ba ya ce kai ni yanzu na dare musulunta a shafi Allah ila ila da wa annaka rasulullah yanzu kuma da a gaban kuje ku gara ba ku yi sai dai ka muka har ka bari na sama ka ku sai da shi ma wannan da kariya musulunta safwan bin umayya din da shi ne wanda kuka ba da labarin ke ya hango ba ya kama hanya ya tafi in kuma kuna bi za a ya hango ba ya kama hanya ya tafi ya zo ya tsara su ce ba ku yanzu san zan suka ce alkhairi ya ce ba ku kowa ya kama gabansa wannan abu da ya biya nan wani darasi ne mai muhimmanci wanda ya kamata kowa ya dauka a kai abu su biya nan da yake ta kokarin a haɗe a haɗe da maganar ya ga ya za a yi sai da shi ya zo ya musulunta wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ma har ma maganar da malaman sira suke magana kai suna cewa wai da ya ce masa amma ana naka an tashhada Allah ilaha illallah wa anni rasulullah yanzu an yanzu lokacin da ya lokaci kashe da cewa ba wani ubangiji sai Allah ni kuma a manzansa ne ya ce da ma san ni ba na shakka akan cewa ba wani ubangiji sai Allah ya ce amma faɗar da za a ce Muhammadu Rasulullah ne nan ya ce ba fi nafsi bi na shi ya ce har yanzu a cikin ran nawa har yanzu a faɗa ya ce har yanzu a cikin ran nasa akwai wani kashi akan maganar ya yi dai Muhammadu Rasulullah wanda hadisi sai da wani ya ce amma wallahi da uzina hada ra'as da zama hada shak ya ce da an cire wannan kan an kusa da shi daga inda yake ana wani kokon zai ya tafi shi ne tabi da yake masa ba da yake ban kafa inda duk da yake ba hankali ya ran kafa shi ya san Allah shi ai sai na mai wani ko biye zo malam abu su ya ce wani ya da waye ne magana da sauki shi kuma sai ya bira bira din da suke wa'arwa a maka yanzu yau gashi har idan kuma yana bari yana ciri yana yana ya tsaye da mataki amma ya yi magana kalma biyu ko zuwa uku kawai ka saukar da mushi ba ya ce to wannan addini na ku na gaskiya ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah shi ba ne musulunta hindu bintu rubba matarsa tana daga cikin mutanen da suka taka muhimmiyar rawa a uhudu saboda a badar an kakkashe mata mutanenta wanda ya kashe su yi mubaraka da kare da ɗan uwanta da babanta da sai da haka ya kashe su ta zo saboda haka uhudu ta shirya ta samu takobi da bashi da kibiya kowane sai aka bai zai bai sai aka ba wa shi kun har a lokacin da musulunta ta sai ba wanda za ka yi daku sai hamsa in kai aka kayi mun yadda nake so isa tun da aka fara yaki nake wannan dinsa nake dafarsa nake dafarsa duk inda ya nake dafarsa haka ya kai ne sai ya sani sai ya kai sai zuwa can sai ya mai ya samu daidai lokacin sannan ya wani mai ya ce da bashin sa wani mai ya ce kibiyarsa ya ja ya dana ya harba ba sai da haka ta same shi a kirji ya ce amma har yanzu ba zai manta da irin tasowar da hamza ya masa ba ta same shi a kirji ya dade wajen ya ya rike ta haka ya kuma rike takobinsa ya tun karo inda aka ce ko shi ya ce wa ya tsira ganowa fuskarsa yana ganowa fuskar sai na hamza da yadda idanuwarsa suke da yanayin yadda ya tafi da himmar da da ya iso waje na ya ce ba sai da ayarbas ya ce haka ya tafi amma saboda akwai guba cikin wannan abu da aka filin da ya same shi ɗin to kuma kafin ya sauran su sai ba shi ne ya shahara hindu ita ce sa aka yarda kuma da an gama ta barka suke ta sa aka barka mata suke tanta da an tasa ta tattauna ta kurzar su da za su mai da yake sannan kuma an yi wa an yi wa sai da hamza musla an ciccire wa wasu abubuwa a cikin sa an yi kace kace da a gawar sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi yayi yayi kuka ya tsaya a wasu yayi kuka yayi awaye yace wallahi sai na yi wa mutum 70 irin wannan abu da 70 cikin su da dattas a sukurai da suka yi wasu malamai ba su kesa da yin da yasa Allah ya sanar da wani amatu fa aminu bi mithli ma kuntu bihi wa in sabartu fa huwa khayrun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhi wa la taqu fi dayni mimma yaqul Allah wani ne ce masa in aka yi maka wani abu wanda aka faɗa ka baka ji daɗi ba in kuka tashi rabawa ku raba gwargwadon yadda aka yi ya ce amma da za mu yi haƙuri ma ya fi amfani ya ta tsaye ga da haƙuri ka yi haƙuri haƙuri ka ba kuma mai yasi a wajen haka kar ka yi baƙin ciki a gare su kar ka zama cikin kunci cikin abin da suke ba ni a kansa ba za ka ce to shi ke na haƙura ne kuma magana za ka yi haƙura hindun nan ta so ta rika tuna wa mutane ranakun badar suna yaƙi yana cewa wane ɗan wane ka tuna wane ka da aka kashe kai kuma ba da ita wani tana kashe a lokacin tana ta zuga su ana ta mana sun tashi ido ya rike an tana musu dangin su a lokacin nan abu bijana a amsar shi kuma yana da wajen mazan masu rani suna mazan a ya ɗaga takobin sai ce ba zai kai dole takobin da ba amma a bisa sharaɗinsa mutane suna da tashi mazan ba mai basu ba abu bijana a amsari wani ɗan tafiya ne a cikin sabon annabi ya miƙe ana ce masa abu yana da wani jan rawani da yake naɗawa haka kan sauyi suna wani rawani mai yana ce mashi mai samun maut kamar bandejin mutuwa haka yake ya naɗa ya taso zo ne masana ya ce gani ba za a zan karɓe shi na sharaɗin nasa ya ce me sharaɗin nasa ya ce ka yi yaƙi da shi har sai ya dawo shi ya ce wannan abu ne mai sauki ba da shi ba shi aka ce da ya karɓa ya haka ya jijjiga ya kaɗa ya haka ya riƙe shi sai wata tafiya ta ta takama ɗin nan وظل يكلش يتعبى والله إلا أنا مشية يبلغ هبا إلا في هذا الموقف إن وانا تفيد لي تفيد على ما يسوي سيرا إن وانا وانا جار من الله عزيزا يتعش لهم وزن الله يروز يا يمون بشيكا لي إذا وانا كم الله أنا سيد da ya tafi yana zuwa sai ga dan ta ishi da irin ta maza ita hindu ne yana zuwa kai sai ya ce wancan mutumin da yake wannan suka ya kamata ta shi yana zuwa sai da ya ji daidai da ita sai ta buɗe fuskarta tana buɗewa sai ya mace ce sai ya kalli takobin ga shi abin da jini ya ce ta ci a kashe ta sai ce kai wannan ta yi kanan ibara kashe ta da wannan takobi takobin ba za a kashe masu da shi wannan bije sai ka ta ya mata tausi to sai ga ta ranar mutuwarka a fatuwarka ta za ta fuskanci wanzan wasu ba da shi zama zai ce hindu ce fara da rike yana da mushi a nan ne ya karanta mata ya yi wa da rike da ya aka dubi na su bayi daga ala ta yi shi da bilahi shai'a wala yasrifna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وبين واستغفر لهن الله yanzu sai wani zuwa yanzu abin da nake so yake da shi abin da Allah wani yi ke ba kan ta da bautar Allah da wani ta ce gudun shi kare sa ka zo wajen saboda tsara ta samu su ke ce ta kuma ba za ba sa wala ya sai ka ce kan isa ta ta ce a a to nan akwai ba mijinta abu su gyara mutum ne mugun marwaci ƙanƙamo ne in a ba musu gara magana lokacin da yake magana tsarari ne dan gamo ne idan na ce iya abin da kawai zai bayar za ka kare amfani da shi ba zai rika isa da yayan ka to da haka kana da kiba ka kara tare da yan sauki ba ko za a yi mutu wala yazmina ce kan izna ta ce awa tasbih qurra ta su ba yau ya wasu ya ya ya halal za ta yi izna kuwa ya ta yi izna wala yatunna auladahunna kan kishi yayanki ce ai ɗayan gawa ku rage su ɗayan gawa ɗayan ku rage su a abadan da kuka ne ai kun kashe su ɗayan abadan wani kawai haka ce wai mun ne wasu tsayara ƙanana da suke kuma kun kashe su abadan dan ba wata Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yi gurbishi to kaga wannan a ƙarshe ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurinta ta musulunta ita ma kanta ikima ko abin da ya zo ya musulunta safwan bin umayya ya zo ya musulunta kai har saboda akwai wani mutum da a ibnu fuhayra wanda a hadis da fuhayra ta wace safwan bin umayya au fuhayra ya kawo shi wanda sai da ummu halibi ta bi talib ita ce ta ce ta ta wannan ɗinsa ta ta yi tijararsa wato kamar ta fakar da shi ya yi mafaka da ita hadisin nan ana kawo shi a wajen salatu buhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da zo wajen manzo Allah sai da tare da yana kamar ya shige kewaye yana wanka ya sa yarsa sai da Fatima tana gadi ta tare shi dan kar mutum ya zo ya shiga wajen tana gadi wannan wajen ba yana jin gozi bayan ya fito sai wace ce an cikin muhallinci sai ma kaba dubi hali bara bane ke me me da kake sai da ta shi bayan ya gama yayin sallah raka'a kabas kuma a lokacin hantsi ne daga ya samu na kogi ta basu da rasa kuwa alwaye ta wata bukari ya yi sannan sai ta mai da ita ce na ali dan abi talib dan kwana ya je har gida na ina so sai ya kashe wani ni kuma ni nace da muka da shi ba za mu so su kama shi da kan ajarna man ajarna mun sai ta da gode ka sai da gode ka faka ya ku yayi shikenan a cewa shi bai tare shi inji ba gara ta kai wannan duk abun darussa ne ya iya da kawai rai da ba za a wasu ba ba yasa sai da rubuta bane da ba za a bai dauki duniya bakin komai ba sai shi islam yake cewa fa aqil bi dunyan nasu inda nabiyina fasiya ni waqtu wajhi aw waqtu ma'dani fa yuti wa la yubdi wa ghayru lati sitara akara yuti wajhi wasi yace al'ajabin kankantar duniya a wajen ba shi ne ya mai da lokacin samu da lokacin rashin daya shi ne zai baka ba ya tare da ya bar komai a wajensa ba kuma ba tare da ya rage maka bai wani zo bai samu ba za ka ga shi yana ba da garke garke da rakuwa kuma da sakakkiyar fuska an ce ba za ka in yana kyauta ko in yana yaƙi ya ce to wannan yake sani fuska yake ba za mu sanar sa'adar haka haka ake magana da ana maganar fito yana maganar sahabbai yake tattarahu ta annal mota fi hayatin sai wa abdahu khairu wara bi tabassuri wanda yake su gaba gaba biyayya a ita Allah a cikin hawa da yake bi tabassuri bai da yake shi haka yake da kyauta da fuska sakakkiya yake yi sai ga wani yana kyauta amma za ka ga hadar ransa ya ɓata da baya ji kamar zai balli da ta cikin sa yake yi sai kyauta amma da yake ta ake so shi ne yayi kuma Allah zai asa ba ruwansa a wanda za a shirya wuri shirya fara a yana dariya in baya in wani baya ne ce ina wanda yake a bakar shi ba a zuwa kai mamara a gida haka yake haka yake to wannan haka yi haka yi rinka ba su rago gida gida ne fa a fa a ba su biyar da biyar da lakacin wasu kuwa da a ta tsara bimban ta karbaru wa maliku wal abbasu a kawo minhu wa alkawarin ni ko a ba a kwakwuri ko kullum da ruwa ne harbi wa ita ma da yi ne ma ta kuma zan mu yana magana wanda a jirga cewa ni a ba duk ba wanda nake ji ba ni wanda nake kishi da su waɗannan wanda suka zama rabon da aka yi manzan Allah ne su da mutanen ansarawa ba waɗannan wanda aka zama wa ɗari ne wanda wanda ya yi kisa ba ne an ba su rakumi da wuri rakumi ma a zamanin da kamar tirela ne injiniya tirela ɗari sai suke ta neman kai ta neman ayon biyu faɗi rera ɗari na za a kan gida ta yi to haka yake to wannan duk yana nuna mana irin wannan darasi guda biyu ne kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yafiya da kau da kai da ɗaukar abu ba komai ba magana kenan ta kare kuma ta wuce shi kenan waɗannan wanda suka kore shi sun yi zo ya runguma ya ba ba su waɗannan kyaututtukan sai ne magana ta kare ga shi ambatinsa ya ɗauka da wani faɗa da fahimta har yanzu in mun ambace sai mun tuna da kyautarsa ya wasu har yanzu in mun ambace ka ya maza Allah sai mun tuna kyautarka har yanzu sai mun tuna adalcinka har yanzu sai mun tuna haƙurinka har yanzu sai mun tuna yafiyarka har yanzu sai mun tuna kauda kanka har yanzu sai mun tuna jawo kowa a jiki da na nesa da na kusa duk amai da su da ka ya maza Allah abu su ɗin ya musulunta indin ta musulunta halid ɗin ya musulunta wa hashiyu ya musulunta kuma duk ka ce musu babu komai a islamu ya jubbu ma qabla musulunci yana tunkuke abin da yake gabansa ta kare kuma magana ta kare wa kullum wa adallahu musulma Allah ya ce Allah yana inda dariya a bace wacce take za ta yi da Allah to da zai yi ta ne a wajen mutum biyu mutum ne ya haɗu da wanda ya kashe sanda ya kashe shi din a lokacin shi wancan din yana kafiri shi kuma wannan yana musulmi da aka shahada ya zama mai ya yi shahada ya yi shahidi ya zama shahidi daga bayan shi ma sai ya musulunta sai ya je wajen yaki shi ma sai aka kashe shi sai ya zama shahidi sai suka haɗe a aljanna da wanda ai ya san shi shahada shi ma ta shi zai su to wai shi da zai dariya a yi da wajen mai gida Allah yana dariya a kuma da musulunci kenan saboda haka Allah ubangiji ya kara mana kokarin yin koyi da ba mu damar iko da koyi da masu Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin abubuwan sai kokari guda ne a ita kokari a kwatanta iya abin da za a iya kwatantawa ba za a iya yi duka ba amma ne abin da ke akwai a iya kwatantawa ne to wanda karishin darasin mu yake da fatan wani na a cikin gaba da darasin da muke gabatarwa da tafsirin alkur'ani daga wannan sura suratul yunus alaihi salam a jiya muna magana a kan yadda Allah Ubangiji yake cewa hunalika tabdu kullu nafsin ma asrafat wa ruddu ila Allah mawlahum al-haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun hunalika hunalika kamar yadda muka ce zarafi ne na maka amma dai duk zai iya dauka biyu kana iya cewa hunalika a wannan lokacin tabdu kullu nafsin ma asrafat ko ko hunalika a can wannan wajen da aka ce ake wannan karkure din a nan ne tablu kullu nafsin mun karanta wannan tablu din da cewa ana karanta shi da tablu a jiya a kuma mun faɗi maganar sa wa rubtu ila Allah za a mai su zuwa ga Allah maulahu alhaq wanda yake shine mazikin lamarin su shine mahalicin su kuma alhaq shine gaskiya Allah da ma shine alhaq ذلك أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك أن الله هو الحق وأن ما تكون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تكون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال سورة الله شيني التسمية شيني الحق شيني الحق saboda haka shine wa wanda anhum ma kanu yaftarun abin da suke kirkira da ƙarya din duk sai ya kasa a wajen su a lokacin babu abin da suke iya gani don ya mata abu za su ganin su ba ko sun gansu ba za su musu maganin komai ba shi ne yana Allah wani gini ke gaya mana wa yau min nadihi fa yaqulu ayna shurakaiya alladhina kuntum tas'ulun قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون a wannan ayin Allah Ubangiji yana gaya mana cewa za a ce ina waɗannan za a kira su a ce ina waɗannan abokan tare da namu wannan wanda kuke bauta wanda kuke riyawa waɗannan wanda azaba ta musu na ta tafi tare da sarrafa na haɓuna inda jina a gawaina waɗannan ne waɗanda kuka batar a gawaina kama gawaina gwamnati da suka mai da kuma kuka fata haka ne tabarwa na ilai amma yanzu mun yi baran-baran kana shirya a gabanka ba ka nuni ya na yabo mu ba musu ke bauta ba wani da kushirka sai su gudu ya ba Allah waɗanda kuke bauta fa da abu sai su ga wani ne sai ku ba su amsa musu ba wani abu da ba da mutane ya faru akan a gaba da inda Allah ke cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa naz'ana min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abin da duk suka kasance suna kiran ƙarya ba Allah ba abin da suka ce muna ba za a kaza dan kaza akwai inda suka cewa ha ulai shufa'a ulai inda Allah akwai inda suka cewa ma na abu illa bi qabri ulai ila Allah zulfa ba bauta su muke yi da wani abu ba sai don su ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah duk nan nan ba zan da abu ba ta mai tabu da kariya din nan ya ka ga aswa da yadda ruwan din nan akan muhaddin rafani wato ittirahu kamar a ce an kishi akan masdari ne wannan kankare ta su ya kuya a gare su shi ne sai Allah ubangiji ya ci gaba da gaya mana a أسمين آية لبقوا من يرزقكم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون نعم ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أولا آية Allah yake ce musu yake cewa kun ka faɗa musu ya Muhammad man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi waye wanda yake arzuta ku daga sama da kuma daga ƙasa ya amtuta ku daga sama da ruwan sama ya amtuta ku daga ƙasa da fitar da tsiro wannan ruwa shi kadai inda Allah bai sa albarka da amfani a cikin sa bai sai fitar da tsiro ƙasa ita kadai ba ruwa ko ko me ake zuba mata bai sai fitar da tsiro in Allah bai yi bai ba ba to sai Allah ya haɗa su biyu shi ne da Allah ubangiji yake so mana wanda yake kan masal hayat dunya kama in anzalna min as-sama'i fakhtabata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tazruhu riya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir kuma a wajen a baya ya faɗi da ba wasu hayat dunya kama in anzalna min as-sama'i fakhtabata bihi nabatu al-ardi bima ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna al-ardu annahu qa'imun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam takun al-ardu kaga wannan Allah yana nuna mana shi ne yake haɗa waɗannan abubuwa ya zubar da ruwa daga sama mai albarka mai amfani ƙasa ita kuma ta karɓi wannan ruwan ta yi amfani ta ba walwala da tsayibu ya kuta da wasu bi da rabbi wallahi famsa da ya kuta illa da gida haka wanda ne dan haka kenan man yanzu kuma sama'i daga sama wal'ardi wannan minas sama'i da aka ya faɗa dalilin nan na minas sama'i wato ya koma akan maganar ruwa ne ake magana ba wanda yana san sama yana arzuta ruwa ne dan in ka zo in ce haka za ka fita wal ardi a nan kuma a ƙasa saboda ko in ba za ka dauke su haka shi kai ko ba wani abu waye wanda yake a can sama yake zuwa muku da arzikin ku waye wanda yake a can ƙasa yake zuwa muku da arzikin ku saboda kuma shi ne amma ba yi da an za ku daga ruwa daga sama wal abdu wa yi da an za ku daga tsiro daga ƙasa shi ne zan yarfi ku biyar sama wal abdu waye shi an man yarfi ku sama wal absara ko kuma waye wanda yake mallakar ci da gani wa man yukhriju hayya min al mayyit waye yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhriju mayyita min al hayy ya kuma fitar da matacce daga rayayye wa mafi da biyu abu waye wanda yake jikin da al'amura daga yau ana cikin wannan a gobe ba wannan ba ba sai ya kuma nuna ba za ka ci ce Allah ba wata amsa sai da faƙon sai ka gaya musu da ce afala tattaqun mun kai su kai tsoron sa ba wanda yake yin wannan abu ba a ji tsoron sa ba domin yadda kuma yin samawati wa abubuwan da wa ina auliya na abu da auki da ranar mubin wannan ana wani shi ne yake yi amma hada alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal yajid rusul yarzuq wa ya isa ya arzu da kun yari arzikin sa wa ya isa ne wa ya kuma ne sai wa ma amma yake musamman wal absar wa yake mallaka ji da gani قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم أبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به إذا الله يكفي يسوق لغيركم ya yi nufi a kan zuciyarku wa ka kubai wani ubangiji ne waye wanda ya zai kwato muku wannan abin da zo ku da shi ba Allah ba waye sa babu wanda ya sai wannan idan yana magana a kan zubar da ruwan sama yana ce ganyen gida a kan rabu su surar da a'awa wasu mutu awas inda yake cewa fajen kuli insani da farami an nasu auni nasu babban ba a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلفا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم. أولا الآية yana cewa mutum ya zuba wa zuwa ga abincinsa inna sababna ma asabba mu muka kwararo da ruwa kwararo ma sun ma shabaqna al-ardha shabqa sannan muka tsaka da kasa tsagawa amma safiya habba muka sanar da kwaya da cikinta wa inaban wa qabban wa zaytunan wa nablan wa hadaiqa ghurban wa fakihatan wa afa yace da mu muka fitar da hadaiq gasar da yawa muka fitar da zaitun muka fitar da lakal muka fitar da inabi muka fitar da abincin dabbobi muka fitar da karmani muka fitar da ciyawa ku ci da ku da dabbobin ku gashar ku a kan duniya كوني جاكرا الله الغني وانتم الفقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحكيم ان يشاء يذهبكم وياتي بخير يذهبكم وذلك على ذلك in ya gada ma kan da wani yau rabba zai yi zubi da kuma zuwa sabuwar halitta ba da da rana ku bane a wajen Allah da ba ku bane wasu ne eh wala kuma da sama sama duk ƙarfi shi ne ina a wani yi da magana ne kayan masu da yin wata masu a wani ma guda ne sun duk ƙarfi sun duk yawan dukiya da ƴaƴa amma suna gida sai dai a baka labarin adawa ko sai dai a baka labarin samudawa a bisa da yadda hankali zai yi ɗauka ka ga ya faɗa wani sama da garin bayan ɗan aura sai su kai ya za a yi haka yayi shi ne amma abin da wannan yake nufi to ubangiji da yake da iko akan wannan abu dan me yasa za a ce ba za a bauta gare shi فقلت يأتوا أفلا تتقون إن أنا ليس أتوقع له ليقولن الله وليس أتوقع له ليقولن الله وليس أتوقع له السماوات والأرض ليقولن خلقهن أو والشمس والقمر ليقولن خلقهن العزيز العليم أما قلت لي هكذا يا ولا عكسها قل لي من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون ومن يده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسعرون قل على بنتي هذه الناموس اذا لا تبيس عشان ولا نوى نوى لا يصل ابدا ابدا shi wannan ana yin surat mu'min sai sai bai da haka yake sanar da ya sauka sai kullun Allah duk ba nasu yake liman al-ardu wa man fiha ƙasa ta waye da abu da ke cikin ta lilla shi ne sai ba da ƙasa man rabu samawati wa rabu samawati sa'i wa rabu nashi azim shi ne sai sai kuma lilla ta Allah ce man da yake wa da kuzu kuli shi ko bai yi wa ya jawo ayi eh kun ta sai kuma lilla to dan me yasa ake kaucewa in har ya zama nasa ne duka baki da man da su kuma ya sabai wa rabbi amma yau yi kusan wa asara wa yuri da hanyar da da yi ya fitar da rayayye daga matacce fitar da rayayye daga matacce an ce fitar da a tsuntsu daga kwai fitar da tsiro daga kwaya fitar da mumini daga kafi shi ne yuri da hanyar da da yi ko ko fitar da a nutfa akwai fitar da mutum daga jikin nutfa daga maniyi in kuma kace wa wani kujin ai a wani kujin bai yi tafiya kai wani ne fitar da kuma matacce daga kuma wanda ya zama rayayye shi ne shi kuma sai dai aka sun wannan ya fitar da kwai daga jikin kaza ko daga jikin tsuntsu ya fitar da kafiri daga jikin mumini ya fitar da a maniyi ko nufa daga jikin mutum ya fitar da ƙwaya daga jikin wannan tsorori duk wannan shi ne aka siwa sai an ce waye ke fitar da rayayye daga jikin matacce za ka yi cewa ke fitar da mumini daga jikin kafin an kawo maganar hausa na sukuru a bi amin wanda kuka ce masa fasilu bala wanda ake ce masa fasilu mala'ika au fisilu mala'ika amma ga mahaifinsa abu amin rahim din shi ne ya kutu zuga munafukan da suka gina masjidu bira amma ɗansa hanzala shahidi ne yana daga cikin shuhada na uhud wanda yana daga cikin shi ne wanda nake gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya yana cewa jama'a ya aka yi da ya faru ne daga hanzala malaiku suna yi wa wanka ka ce ba manzon Allah kullum abin da abin da yake yawan gaya mana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne yake faɗa cikin inni ara ma la tsaro wa asbahu ma la tasma'un hadisin da abu zan yi bani bana wanda ba mutum zai yi ba inni ara ma la taro wa asma ma la tasma'u abqa fi sama wa hukmaha an tabi wallahi nafsi bi yadihi ma fiha mawdi'u arba'ati asabi'a illa wa malakun ساجد لله أو واجب جمعته ساجد لله تعالى أو واجب جمعته ساجدا لله تعالى لو تعلمون ما أعلم لو ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفحشات ولخرجتم إلى السجاد تجأرون إلى الله تعالى أبو ذر الغفاري إيه ولا حديث سيدي والذي نفسي بيده وددت لو أني كنت شجرة فوقها idan ma na zama tashi da za a rika zuwa ana sakar daidaita ba za mu ne yake cewa ina cin abin da kuke ci ina ganin abu da ba ka ina ganin abu da ba ka gani ina cin abu da ba ka ci yace sama ce da tana ƙara tana motsi aqid din nan kulli ina ga bar aqid din nan kamar ka samu bencin da aka yi da katako amma kusoshinsa sun fara su kurkucewa sai mutane masu rauni su zauna a ciki duk wasu da za ka yi da wani wannan shi ake cewa a tsini duk da wasu fasa shi da nishi amma hakikalin sa ke wannan hakikin ya ce shi ne ji sama da yi a hadisi da tirmizi yake riwaya har yanzu akwai shi a sanar da tirmizi in babu wanda suka buga maka littafin kare ya fada a wajen bugu amma akwai akwai shi a sanar da tirmizi mutum ya kira neman ƙarin faɗin bayani ya je tun satun awa zira a mubarak kuri ya ga yadda ya faɗa bayani a kan wannan magana da nisa sama da ta tsara motsi kuma tilas gare ta ce wannan motsin saboda babu gurbi da su hudu a cikin ta ba ce sai akwai mala'ikan da ya ɗora goshinsa a ƙasa yana mai sujada da Allah. Ya ce da kun san abin da na sani da kun yi dariya ɗan kaɗan da kun yi kuka da yawa da ku kusa gida da ba zan kai shi filin ku da kun fito kan titi kuna daga murya kuna neman taimakon Allah ma da kuke sauki abu su abu da bai ya kawo wannan hadisin sai ce na rantsi da rayuwa da rayuwa ta ke hannunsa na so da a ce ma mutum ya zama idan ma ya zama kamar itaciya wacce kawai za a fi ganin ta a tafi babu wani da tarihi a kan sanar da tana a tsitsiye shi a gaban Allah a ce da yasa aka yi kasa da kasa da kasa saboda na yi ba da ba za ka sanar sai a haka idan sai kunnen irin naka ne a haka idan irin naka ne a kululu ba irin naka ne a shakke amma aiki da suke ba irin ɗaya bane yana da ƙasa yake cewa ba su samu iyakacin abin da za ka faɗa ka ce Allah ne yake sanar da shi wannan abu to ya sanar da shi kai bai sanar da kai ba ba zai sanar da ba ya da shi abin da zai sanar da kai da ka ji motsin sama ka ji motsin sama kai a motsi ba to za mu ce a fara maka rubiya shi ne abu zana ya fi haka sai masu Allah ya gama rayuku suna yi wa hanzara wanka ya haka ne hanzara ana masa wanka kusa masu wani sanar shi na kuma suke mai suna wanka me ya faru da suke sanar da musulmi da wasu wala amma dai wani za mu tambayi gidansu aka tambayi mata sai ta ce ai yana tare da ita ne a lokacin da ya ji shelar manzon Allah ya fito saboda haka yana tashi sai ya ga ya tsaya ya yi wanka ma ba ta lokaci wankan da na babba sai ya kai tsaya yi kuma ɓata lokaci ne kawai sai na mutu ɓata sai ka yaki kawai sai suka bada yaki sai ya shahada a nan wajen sai su ci ne shahidai tunda ba a musu wanka a nan ake musu wanda akai sai mala'iku saboda sun san ya fito daga jaraba da gidansa sai suke mar wankan ba za a kuma shi kadai ya zama mala'iku to babansa abu an ibrahim shi ya zuba waɗanda suka gina masallacin dirar wanda Allah ubangiji ya ce wa manzo Allah la taku bi abada da masjidul musisa ala taqwa min awwal yawmin ahq an takuna bi fihi jarin bi kula yasa ka wannan mutum aka ce shi wannan wannan usisa ala shafa jubin harin ne fan hara bi ila jahannam saboda haka shi ya zuba su suke wannan abu ya ce zai tafi zai tattaro mutane daga wajen aisa a turo mutane a zuwa tun da wajen Allah daga ciki ya dan sanar da ya tsaya tana shahada kasma kaga wannan wa yukhrij al mayyita min al hayy ay yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyita min al hayy wannan sanar wa wannan aba wani ya fitar da al hayy al hayy min al mayyit rayayye aka fitar daga matacce mumini aka fitar daga munafiki wannan babba wanda yake mana abu sai Allah wa yunabbiru al amr waye da jinta al'amura da yi kaza yau gobe yi wannan yi wannan gobe yi wancan waye ne yake yin wannan sai Allah ya rubuta sarki da ba misalai da yawa a baya wanda ma Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ya sanu man fi samawati wa kullu yawmin huwa fi sha'n a kullu cikin sha'ani yake in ba sha'anin Allah ba ya za ka ga yau wani abu da zai baka mamaki na rayuwar duniya za ka ga cewa yanzu za ka ga mutum ya baro gari kaza san da yake fitowa daga garin lokacin wani yake shiga ka gaba da garin ka fito wani kuma nan ne inda yake so ya haka magana wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ban yi musamman ba asawa illa wa yake da an ce a cikin halittar kunne da ido a cikin halittar ji da gani akwai ni'imomi na Allah ubangiji wanda babu wanda ya isa yi wannan abin in ba Allah yanzu idan kullum ka yana jin magana a wannan sun magana da kake yi a nan da ƙara ce za amma za ku mai da zai za ka gane ƙarar maganar mutane wannan maganar wane ce wannan muryar wane ce wannan muryar wane ne wannan muryar wance ce wannan muryar duk da murnarta ka san daga ina ake tace wannan abu wasu bidda ce take tace wannan abu nan take ba idan abin ya shiga ba a cikin ƙasa da sakar za a wurga wa kwakwalwa shi ta rarrabe shi tsakanin a ƙasa da saka ta gane cewa wannan wane ne a mashara ta gane wannan wane ne wanda yake yin wannan abu ta gane wannan wane ne yake yin wannan magana wato wannan magana ta wane ce wannan ta wance ce wancan ta wance ce wancan ta wance ce wancan ta duk wannan lokacin Allah Ubangiji a nan take za a maka abu ƙasa da sakan ɗaya haka nan za ka gane ƙara ka ƙara ka gane ƙarar mota mota ma akwai trailer akwai wata daban akwai kantan akwai taranta akwai wacece haka sannan da haka ka gane ƙarar mota ka gane ta babur ko mashin ka gane ƙarar keke ma iya zo cewa za ka iya gane ba kai mashin ɗin kana iya gane ƙarar sabon mashin kana iya gane ƙarar tsohon mashin motar ma haka ka gane karar kukan ɗan adam mutum da kukan dabbobi inda kan kukan tinkiya kukan ɗan abiya kukan doki a rigina doki da kowane irin wani abu kukan jariri kukan kucin za ka iya gane ba ƙara za ka iya gane ƙarin ƙara da akwai ƙara zan ce ƙara wallahi na ji wata ƙara ku guji ba ya kai sai ce na ji toni ƙara ce za ka ƙwan za ka ƙan kada akwai ƙarar ƙarfe akwai ƙarar katako akwai ƙarar dukan dutse kare akwai ƙarar laushi akwai ƙarar mari duk wannan kwakwalwar ka da kudin ka da suke wannan aiki a ce wa ya ba mai wannan abu Allah ne kada yi sai wannan ba ya ba ne kada yi wal absara haka kuma gani yanzu za ka kalli mutum da idanka amma ba za ka iya gane ya ake kira da yawa ba yanzu idan kalle ku haka zan ga gashi kala kala kala kala da kuskoki daban-daban kalolin da ke cikin daban-daban amma a lokaci ɗaya zan gaji a lokaci ɗaya ya yi sauri ya harba kuma Allah ta tace wannan fari ne wannan baki ne wannan jari wannan bulu ne wannan kore ne wannan rawaya ne wannan bulu ne wannan shuki ne wannan waye ne wannan har kalorin da ba ku sanya su ne su ba sai dai ku kwatanta da misali wata zazzazita baka baka kore koriya wato tashi ta fita da wani tana bai da bai da kenan tana takribi kenan da zo da abu duk wani ke wani abu hanyar da kusan afsa sannan sai a aiki aka zama musamman kuma afsa da ku wa ta zama ala kulubinu wani ila mu bai wula ya fi dubi waye sai zo ku shi ba Allah sai Allah ne kai zai yi haka fa kun ka ga musu kace afala tattaqun to yanzu me yasa ba za ku tsoron Allah ba wannan na'am
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله فكذا وأنه ولي كيل ولي إيكا شيء الله أبيتم Allah rabbukum ubangijinku alhaq wanda shine gaskiya da ba mun yi magana wa rubbu ila Allah mawlahu alhaq amma da zuwa ga Allah mawlahu ubangiji wanda shine alhaq gaskiya ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه أو أن ما يدعون من دونه هو الباطل سورة الحج كده وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تكون من دونه الباطل والرضوان وأن الله هو العلي الكبير ولا لما Allah Ubangiji ne shi ne alhaku gaskiya. Sannan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya mana hadisi da Bukhari da Muslim suke riwaya da isnadin su zuwa ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana cewa mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi da dare zan je yana yin addu'a cikin addu'a yana magana yana cewa a Allah cikin da zuwa Allah an kan haƙƙo wa ƙwarfin alhaƙ wa wa'anka haƙ wa jannata haƙ wa nar haƙ wa nabiyuna haƙ wa muhammadun haƙ yana magana haka cikin gada ce an kan haƙ kai ne gaskiya Allah shi ne gaskiya wa anna ma takuna min dunihi wala wala kira ba shi ba al-batil saboda sai ce fa zalikumullahu rabbukum al-haq ubangijin ku shine Allah alhaqqu gaskiya fa ma za ba da haƙi ne bayan gaskiya ita dalal in ba ka ba annabi musafu dan me yasa ko kuke ciki cewa ya zama zuciyar ku take kadewa ko kuma kuke zama kuna ana sarrafa zuciyar ku zuwa ga wani abu waɗanda ba na aikin alkhairi ba ba kuma shine aikin da Allah ubangiji ya halice ku da shi ba ba bautar Allah kuke yi ba ina kuke kaucewa ne wannan aya malamai sun yi maganganu masu yawa a kanta suna magana suna cewa allah ne shi ne alhaki shi yasa ba za mu suna suna bayan mana da su tafani da muslim suke ruwaya a wani da isnani suwa da abu hurairu rabbi allah mu hannu yana cewa ba za mu suna suna da ya ce asbabu baitin kara mushahin au asbabu kalimatin kara mushahin shine kaulu au kalimatin nabi ita ce ala kullu shay'in ما قال الله باطل وكل نبي الا معالجه ظالم yace ku sani dukkan komai ba ka Allah in ba Allah ba babil wasa ne ba da gaske ba duk wani abu ba Allah ba da gaske ba kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal kullu shay'in halikun illa wajhahu sabul qul saboda haka duk wani abu ba Allah ba gangan ne Allah ne kadai tabbas ya yi da Allah haq shi ne kadai tabbas saboda haka yanzu da za ka abu da shi kana kallon sa hakikalin sa ba shi ne ba ba za su za ka riba ba amma hakikalin shi ne misali za ka kamar yadda ba misali shi ka ga mota tana tafiya sai a ce wannan motar da yake tafiya da ita ce injin ne to ai ya kamata mu fito da injin waje kowa ya gani da ta fito da injin waje daga nan motar ba ta kara tafiya ba injin din ba zai kara yin aiki ba ba inda injin zai yi aiki sai an sashi a cikin mota an bindige shi sannan sai a yi wa mota tafiya sai ta tafiya amma ya tashi a ce mota za ka ɗauko botin na ruwa sai ka ce mu ruwa da batun din da rubutun da speaker kamfanin da murfin da ba dukka sun dalili ne saboda masu yin gaskiyar ba gangan ne su wanda gaskiyar an gane wannan abubuwan ba da wasu ne da yi ko ba ki ba da Allah ko na ina ba ku sa'a ko
الحمد لله رب العالمين هذا ورسول الله سجل لك على الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتنا باسمائنا واحساننا وقوتنا واحيتنا واجعل موالنا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا حمدا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اعطيته ولا عالما الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك الامر ولنا في اسلامك الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين